إلى الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرت لطف جعلني بها في دائرة عنايتك ونفعت أنس ترفعني بها إلى سماء حفظك ورعايتك وعرفت نور تحصلني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفث الساكرين وفتنة الحسد القادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau talata yau laraba sha hudu ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da garin makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da biyar ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku a wannan zawiya a wannan gari namu na kafanshan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da yi mana jagoranci kan abin da za mu karatu a kai alaramma ya ja mana aya ta 114 a cikin suratul baqara inda Allah subhanahu wataala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adhabun 'azim ma'anar ayan Allah subhanahu wataala yake cewa wane ne ya kai wannan mutumin zalunci wanda ya hana mutane su ambaci sunan Allah a cikin masallatai wane ne ya kai wannan mutumin koko wasa fi kharabiha ya tafi yana ƙoƙarin rusa masallatan ko dai masallaci ko masallatai ula'ika ba kana lahum an yadkhuluha illa khaifin wayannan su ne wayanda ba sa iya shiga masallaci sai a firgice a tsorace lahum fi dunya khizyu Allah ya ce a wannan rayuwa ta duniya suna masu kaskanci wa lahum fil akhirati azabun azim idan mun je lahira kuma Allah ya ce azaban da za a yi musu a ranar lahira to tafi kowace azaba girma da radadi na farko malaman tafsiri Allah ya saka musu da alheri sun yi maganganu akan wannan ayan ta fiskoki mabambanta juna kowane malami da yadda yake kallon aya wasu malamai suka ce masallaci dai kowa ya san menene masallaci masallaci shine wurin da ake zuwa a yi sallah ba tare da la'akari da cewa an yi gini ne koko musalla ne koko fili ne haka domin daga cikin abin da malaman suka faɗa shi ne Allah ya tiya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abubuwa guda shida wanda ba bai wa kowa ba daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce waju ilal ardu masjidan wa duhuran Allah subhanahu wataala ya bani kasa ta zamanto masallaci ne duk inda sallah ya kama ka kawai ka gyara wuri kawai ka fara sallah ko da gini ko ba gini wurin ya zama masallaci kawai Allah ya saka musu alheri wasu malamai suka ce to wannan ayan wa man azlamu mimman mana masajid Allah tana magana ne akan nasarawa kiristawa malam mujahid ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai yana cewa wannan ayan abin da ke magana akai tana magana kan nasara ne wanda su ne suka tafi masallaci na baitul qudus suna wurga kazanta a ciki saboda kada masu bauta na addinin annabi iska masu bauta kan addinin annabi musa su rika yin bauta a cikinsa wa yamna'una an-nasa an yusallu fihi suna hana mutane su rika yin sallah a ciki ko su rika yin ibada a ciki imam abdurrazzaq yana cewa imam qatada ya faɗa ya ce wasafi kharabiha ana magana akan wannan bawan Allah da ake kiransa da suna buktansar din nan da shi da jama'arsa wanda shi buktansar din nan shine wanda ya je rusa baitul maqdis ya rusa shi rusawa wannan maganan ibn kafir ya kawo a cikin littafinsa malamai na biyu suka ce wa manazlamu ai ana magana babu wanda ya kai kowa zalunci a duniya kamar mutumin da aka same shi ya hana mutane su rika yin zikiri a cikin masallaci wanda yake na Allah ne ma'ana in dai wannan masallaci ne to kowane musulmi yana da dama ya je ya shiga ya yi zikiri idan aka samu wani ya hana wannan bawan Allah zikiri a wannan masallacin to ya fi kowa zalunci a duniya wannan zikirin da dukkanin ma'anoninsa zikiri a nassoshi na addinin musulunci yana ɗaukan karatun alkur'ani zikiri yana ɗaukan ma'anan wa'azi zikiri yana ɗaukan ma'anan wannan dai la ilaha illallah da kake faɗa ɗin nan la ilaha illallah la ilaha illallah yana ɗaukan ta yana ɗaukan sauran tasbihai da azkarai da ake yi to duk mutumin da ya ce ba za a yi wannan a masallaci ba to ya fi kowa zalunci a duniya in ji Allah subhanahu wata'ala ba in ji mu ba me yasa sabida duniyar da abin da ke cikin duniyar na waye na Allah ne to masallacin na waye na Allah ne wannan shine zai kai mu wani gaba wanda zamu zo ta a gaba cewa idan ka gina masallaci kana da sauran iko da masallacin ko ba ka da sauran iko za mu tattauna a gaba idan aka rusa masallaci ya halatta a sai da filin ko bai halatta ba za mu karanta a gaba insha Allah karkashin wannan aya to amma yanzu muna magana kan a hana mutane su yi wa'azi ko su yi zikiri na ambatan Allah da sunayensa ko ko da kalmomi la ilaha illallah ko Allah Allah domin mene shi Allah subhanahu wataala cewa yayi qul Allah أو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ko dai ku kira sunan Allah ku ce Allah ko ku ce Ar-Rahman an gani ko to kaga na wannan sai Allah bai cika ba Ar-Rahim ko ku ce Al-Malik ko ku ce Al-Quddus ko ku ce As-Salam sai Qur'ani yayi girma sai Allah ya ce ko dai ku ce Allah ko ku ce Ar-Rahman ko ayyan ma tad'u kowane suna dai nasa kuka kira ku sani shi Allah nan falahul asma'ul husna yana da sunaye kyawawa wanda mutane suka fi sani da riba ɗayan nan ko to aka ce kowanne ne kaga dama kai ta ambatan Allah da shi sunansa zikiri ko ko kai amfani da wasu hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yayi nuni kan cewa su ma zikiri ne kamar misali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa yana cewa abdul zikri la ilaha illallah mafi fitin zikiri mafi girma mafi alherin zikiri shine la ilaha illallah a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yayi abdul ma qultu ana wan nabiyina min qabli la ilaha illallah mafi fitin zikirin da nayi ko mafi fitin abin da na faɗa da wayanda suka zo kafin ni ma suka faɗa shine la ilaha illallah to kowane ɗaya daga cikin wa'annan idan ka ɗauka zikiri ne kana da dama kai saboda haka wani ya ware wani masallaci ya ce wannan masallacin ba za a yi zikiri ba to ya nuna ba masallaci ba ne ya nuna ba masallaci ba ne wani abu ne na daban tunda idan dai ka yi da wannan sunan Allah ne shi kenan kawai ai Allah ne ya ce masallaci rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار نسوشي suna nan da yawa wanda Allah ya ce a bari a ambaci sunansa a masallaci na san abin da zai shigo kwalwanka shine ai kaifiyan da ake yi kaifiyan da ake yi shine kai baka gani a cikin nasi ba baga inda Allah subhanahu wataala ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace jama'a su taru su ambaci Allah ba sai a ce a'a kai dai ka karanta baka fahimta ba ko ka karanta baka fahimta ba ka san Allah ya je mana ita fahimta Allah ne yake sa mutane za ka iya karanta abu so ɗari amma baka fahimce shi ba kawai abinda za ka iya fahimta kawai shine miya surface ɗin abin sama saman kawai ba za ka gano menene abin da ake nufi ba misali masu cewa su basu ga inda Allah subhanahu wataala ya ce a taru a ambaci Allah ba sai a ce musu to wayancan hadisan da duk kuke karantawa kuma kuma fa na menene da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mutane ba za su taba taruwa ba fi baitin min buyutillahi ko daga cikin gidaje daga cikin dakunan Allah ko daga cikin gidajen Allah ko ɗakuna na Allah ko wurare ɗakin masallaci ɗakin Allah ne a yake cewa yazkuruna Allah suna ambatan Allah ka kalla abin da Allah ya ce suna ambatansa kace kuma kai baka gani ba wa yatadarasunahu fi ma bainahum suna yin dirasan sa a tsakanin su illa nazalat alaihim rahma illa nazalat alaihim malaika fa sai mala'iku sun saukan musu wa gashiyarhumur rahma rahama ta lullube su wa haffathumul malaika malaiku sun lullube su da fukafikin su wa zakarahumullahu fi man inda Allah subhanahu wataala kuma ya ambace su a wurin waɗanda suke tare da Allah wannan hadisi sai kace kai baka ga inda aka ce a taru ba kai dan uwa duk inda ma kaji Allah subhanahu wataala ya ce ayi zikiri to ba da kalmar mutum ɗaya yake magana ba da jam'i Allah yake yi ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha ya ku wa'inda kuka yi imani ku ambaci Allah ba ka ambaci Allah ba ko ku ambaci Allah ku kalma mutum da yake nan ina ganin ko a Hausa ka mutum daya ki mutum daya ko ta mace daya ku ku da yawa kenan ko ka san mun da larabci babu yaren da zaka iya faɗan mutum ɗaya ka faɗa mutum biyu ka faɗa mutum uku babu sai dai da turanci ka ce you in su biyu ne ka ce mene you in su uku ne ka ce in su da yawa ba ka ce you you you kenan ya zama you you you kenan yanzu ka gani ko to larabci ne za ka ce mutum shi ɗaya ka faɗa ka ce su biyu rajulun rajulani rijalun ko amma ban da shi larabci babu yaren da ke da wannan in mutum ɗaya ne ka ce kai in su bi ne ba ka ce ku a a ina ba wancan su bi ka ce mene ku to su da yawa ba ku ku ku ke ne ya zama ku ku to duk ayoyin da Allah subhanahu wata'ala yake magana akan a ambace shi to da jam'i Allah subhanahu wata'ala yake magana kenan wannan shi ma ba hujja bane dan cewa a ambaci Allah to ka gani kenan misali su yan dariƙa musamman ma na tijaniya tilla su muka fi sani muna tare da su muna rayuwa a cikin su kuma mu ma su din ne muna gode ma Allah subhanahu wataala akan haka muna roƙonsa kuma ya kashe mu akan tijaniya da su alkaran da suke yi duk ga suna a nasi na farko suna yin istighfari istighfari kuma gashi nan ayoyi na alkur'ani da yawa in ma ka ce kai baka sauke alkur'ani ba sai a ce maka gashi nan Allah subhanahu wataala ya ce mene fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu kaga kai dai anan wurin wastaghfirhu fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu kai ta istighfari to kaga sai aka ce to kai lazimi kenan lazimi dama kai kaɗai za ka yi laziminka to kai ta yin lazimi kai kaɗai a wasu ayoyin Allah subhanahu wata'ala ya ce faƙultus ta gufiru rabbaku ka gaya musu su su yawaita roƙon ubangijin nan nasu gafara sai aka ce to na jam'i kenan yanzu na jam'i kenan wannan menene fa'idan mutane su taru a jam'i su rika yin istighfari surat nuh sai ta gaya mana innahu kana gafara ai ubangiji naku mai gafartawa ne in ya gafarta kuma sai ya biyo ku da wani bonus menene wannan bonus din yursilis samaa alaikum midrara zai sa sama ta rika zubo muku da ruwa akai akai akai akai ishara ne kan cewa noman ku ba za a yi asara ba ko dama Allah subhanahu wataala ya ce wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'aduna ai arzikin ku yana nan daga sama ne alƙawarin ma da aka muku daga saman yake ko yanda za ka samu wani babban dan citta babban ba wai dan karami ba ina magana manya an lura ko manya sai ka dan matsa kusa da shi sai ka ce Allah ya sa bana kada damina yayi kyau me zai ce zai ce ba amin ba zai ce kai kuma mugu ne ko zai ce kai mugu ne saboda mene wannan dan cittan idan aka idan ruwa yayi kyau ko idan damina yayi kyau shine shi ma ajiwon shi zai yi kyau ko ba haka bane to sai Allah subhanahu wataala ya ce kaga yawaita yin istighfari ku taru ku istighfarin nan sai Allah subhanahu wataala ya sa daminan ku ta yi kyawu arziki ya ƙara ƙaruwan muku na ɗaya kenan yursil sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin Allah ya ce sai na sa dukiyoyinku su ƙara yawa arzikinku ya ƙara multiplying da daga kai sai ɗan mashin ne kake gungurawa gidan ma da kake gidan gado ne amma sakamakon wannan istighfari din da wayannan bayan Allah suke ta yi yanzu ka yadda mashin ɗin ka sai mota ka fita daga gidan gado ka gina gidanka ko ka siya ne wanne ne daidai duka yana faruwa ai ko dai mutum ya sayi gidan ko ya gina nashi ya fita daga gidan gado duka ba wanda bai faru ba a nan garin ko shi ne malam wa yumdidukum bi amwali sai a ƙara muku na bakin yan dariƙa a yi muku madadi na kuɗi Allah malam in ka ana maganar madadi to ana maganar kuɗi masu tsoka ba na cefa ne ba kuɗi manya-manya shi ba ka jana cewa a yi mana madadi to ma'ana a turo abin ba tare da iyakancewa ba ko takaitawa shi ne Allah ya ce wa yumdidukum bi amwali za mu nunnunka muku kuma kuɗi da kuke samu sai ya ƙara ƙaruwa da kana iya exportation ko haka ake cewa da turanci kana exporting din exporting din jinja din ba mamaki kana fitar da trailer biyu ne kai da yanzu Allah subhanahu wata'ala ya ya buɗa maka hanya kana fitar da trailer goma trailer hamsin an yi maka maddin ko ba maka madadin ba an yi madadi wa yumdidukum bi amwali wa banina Allah ya ce masu neman haihuwa kasu cire rai daga samun rahama na Allah su yawaita yin istighfari Allah ya ce sai mu ƙara muku yawan yara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin Allah ya ce manoma ma alfarman wannan istighfarin da za ku taru kuna yi a cikin jam'i sai a sa noman ku yayi kyau wajen lakum jannatin wajen lakum anhara ƙoramanku kaga bayan wucewar ruwa yanzu a koma ruwan a noma mene rani idan wayannan ƙoraman wayannan riba-riba din nan sai ruwa ya kafe ba ba maganar noma sai Allah ya ce to bayan wucewan daminan ma wayannan rafukan da kuke amfani da su da wannan dam dam din da kuke amfani da su sai mu ci gaba da wanzar da ruwa a cikin su wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara Allah ya ce sai dai malakum la tarjuna lillahi wa qara menene ke damun ku ba kwa girmama Allah hakikanin girmamawa abu na biyu kenan istighfari a na farko kenan sai na biyu salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani abu bane boyayye kowa ya sani Allah subhanahu wata'ala da kansa ba shi da wani aiki da yake yi sai yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati dukkanin wani abu wanda ka sani idan Allah yana son abin ya faru yana cewa ne kun fa yakunu kawai ko inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakunu je dai mun yi karatu akan wannan wurin ko wani wurin ma ya ce kai ba sai na ce kun ba kamar kyaftawan ido ne abu zai zama to amma banda salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai ce masa salatin manzon Allah kun ba shikenan ya zama yace kullun abin da nake yi kenan kullun ni Allah ba ni da wani aiki da nake yi banda yi wa annabi Muhammadin nan salati sai ya sanya maka wannan sakon a cikin suratul ahzab yace inna allaha وملائكته يصلون على النبي lalle kaga Allah da shi da mala'ikunsa ba su da wani aiki da suke yi banda yi wa annabi Muhammadu salati sai Allah yake to ni ina gayyata Allah yake da kanshi yana gayyata duk wanda bai ansa wannan gayyatan ba Allah ya ce ba mumini bane ya ayyuhal ladina amanu ya ku wayanda kuka yi imani Allah ya ce sallu alaihi wa sallimu taslima sallu alaihi wa sallimu taslima ya ce ya ku wayanda kuka yi imani kuma ku zamto cikin masu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati babu kakkautawa to a irin wannan ne idan mutum ya ansa kiran sai ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bishara yana cewa mafi kusanci makwabtaka da ni a ranar lahira shine wanda ya fi yi min salati zai zamanto ga gidana ga gidansa a lahira ana nufin wanda ya salati kwara biyu kenan wanda ya kwara uku wanda ya na lazimi shi kenan ya bari wanda ya na waziba shi kenan ya bari ya zamanto rayuwanka ko da yaushe kana cikin yawan manzon Allah salati manzon Allah ya ce to sai ka zamanto ga gidanka ga gidana a lahira shine zaka ga iyayenka Allah ya saka ya musu alheri wayanda suka gabata Allah ya jaddada rahama a gare su ko da yaushe tarbin nan na hannunsu da ka matsa ka tambaye su baba me kake yi ne sai ya ce maka ina yi ma annabi salati ne saboda yana son ya zamanto ga gidansa ga gidan annabi Muhammad a aljannan ma kaga wannan ba koyayyen abu bane falala da daraja na yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama salati ai baya kirguwa kuma shi wannan ko kaɗan dai daga ciki kowa ya sani duk wanda ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama salati kwara ɗaya Allah ya ce zan mai goma wanda ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama goma Allah ya ce zan mai ɗari wanda ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama salati ɗari Allah ya ce zan mai dubu wanda ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama salati dubu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka faɗa na da ka faɗa sa haka za mu shiga aljanna minti nawa ne za ka ɗauka cikin yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama salati dubu ka daɗe ba shi ne kai awa biyu Allah ba ba zai kai awa biyu ba a wai saboda mutane su ɗan gano yadda abin ne minti kaga cikin minti talatin in dai kana son gidan aljanna za ka iya samun gidan aljannan ma kai ka zamanto ga ka tare da manzan Allah za ka shiga to amma taurin kai da rashin san aljanna ba zai bar wasu ba ba zai bar wasu ba akwai mutumin da na san shi Allah ke da kullun ta yawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati dubu goma akwai wanda Allah ke da kullun ta yawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dubu hamsin to daga nan kuma rijalai suke fara ila masha Allah wani ma baya kirgawa kawai zai dai ta ja ne kawai zai ta ja bai da wani abu sai shi kawai wannan kenan ga hadisai na rututu kan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa yana cewa ku yawaita yi mini salati domin salatin nan da za ku rika yi mini haske ne a gare ku akan sirati ranar lahira ba Allah ya ce wa in minkum illa wariduha ba babu wanda daga cikin ku face sai ya hau wannan siratin ranar lahira to wannan siratin duhu ne ke da shi manzan Allah ya ce to baka son kai karo da duhu akan siratinka yawaita yi mini salati kuma ayar ta Qur'ani ya tazo ta nuna maka abinda wannan siratin ya kunsa ko yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu zuruna naktabis min nurikum kaga hasken kenan ilarji'u wara'akum faltamisu nura Allah ya ce ku duba baya ku koma baya a wayannan mu'minan kai ko mu'minan suka ce da su ku koma baya a baya ne duniya kenan a nan ne ake samu wannan hasken to falala da daraja dai na yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati suna nan a cikin littafai yan uwa a ƙara tsayawa a duba banda salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai la ilaha illallah ko ina ganin shi na abu na uku ake a lazimi da kuma wazifan ma sai la ilaha illallah la ilaha illallah farlanta abin ya wuce da kake tunani ita ce kalma kwara daya wanda duk zunubin wanda yake ba musulmi ba in ya faɗe ta shi kenan sai a canza zunubin nasa sai a mayar da shi kamar ranar da mamarsa ta haife shi ba duk wanda ya musulunta za a canza zunuban shi ba ko ba haka aka faɗa ba to da me ake faɗa ai la ilaha illallah ne wancan shaidawa ne zaka ce ashhadu i testify i bear witness shi ne kawai to me zaka faɗa sai ka ce la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wannan kalmar kwara daya duk zunubanka sai ta shafe su wannan kalmar kwara daya daga cikin faranta aka ce idan aka ɗauko ta aka ɗaura ta akan ma'auni to duk zunubinka wannan kalma ta la ilaha illallah za ta iya rinjayen shi kai sa'a Allah subhanahu wata'ala ya karɓa la ilaha illallah ka kwara ɗaya da ka taɓa faɗa a duniya ka je lahira da zunubi Allah subhanahu wataala ce wannan la ilaha illallah za ta cece ka wannan la ilaha illallah Allah ya ce kai la ilaha illallah ba wanda zai ki fadanta sai wanda yake ba musulmi ba ba wanda kuma za a ce mai ya ce la ilaha illallah yayi girman kai sai wanda ba musulmai ba musulmi ba da ayan qur'ani Allah subhanahu wataala ya ce innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbiruna sune wayanda idan an ce su ce la ilaha illa allah sai su kama girman kai ce mu ne za ku ce mu ce la ilaha illa allah mu ba musulmai bane bayan ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ba cikin hadisi ingantacce yake cewa jaddidu imanukum bi qawli la ilaha illa allah ku sabunta imaninku a dawo da shi sabo dan kurakuran da aka yi Allah ya fi mana to idan ka ce la ilaha illallah sai Allah ya sabunta imaninka imaninka ya ƙara zamantowa sabo duka fallan ne fa sai wayannan yan ɗariƙon suka ga babu abin da ya dace da su face su rika yin wannan tunda duka umarni ne na Allah umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bugu da ƙari idan sun ƙi da wayannan alkaran nasu sun gama wayannan zikirorin da waziban nasu da zikirin juma'a sai kuma su koma suna yin addu'a wanda addu'an nan da suke yi har da kai wanda baka yin wannan zikirin baka yin wazifan suke roƙan maka Allah ko ba haka bane sai Allahumma antal awwal فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فكلنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن وليا ونصيرا Allah kai ne farkon da baka da farko kai ne na ƙarshen da baka da ƙarshe kai ne wanda kake zahiri kuma kafi bayyana bayyana kai ne kai ne zahiri wanda kafi buya buya kai ne baɗini wanda ka fi bayyana bayyana, Allah zamanto mai jubintan lamarinmu, suwa ne kenan. Dukkaninmu musulmai, ma'ana Allah ka ci gaba da jubintan lamarinmu, ka zamanto kuma mai taimakonmu. An tawali na maulana, faniman maula wani manasai. Allahumma inna nas'aluka bi fatihiyyatil fathi tam. Allah muna roƙonka da wannan fatihan da muke karantawa kafin mu fara wannan zikirin. ka yi mana buɗi-buɗi na har abada wanda bayan buɗin ba za a ƙara kullewa ba Allah ba muna karanta salatul fati ba wanda aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa khataman nabiyyin shine cikamakin annabawa Allah aha bi fatihati fatil jami wa bi khatimati khatimi usul kitab Allah da wannan salatul fati Allah kai mana kyakkyawan Allah ka mana mene kyakkyawan ƙarshe mu cika da imani har da kai da baka wazifan har da kai da baka dariƙan har da kai dan izalan ma wa'annan bayan Allah addu'an da suke yi kenan Allah yayi sanan sai ce ya Allah muna roƙonka dukkanin wani alheri ajilihi wa ajilihi wanda yake nan kusa da wanda ma yake nesa Allah duka hada ka bamu Allah muna neman tsarinka da kowane irin sharri ajilihi wa ajili sharrin da yake nan kusa da sharrin ma da yake nesa Allah duka kare mu ci gaba da cewa kuma Allah muna roƙonka aljanna ba wai mu da muke waziba ba musulmai Allah muna nan muna roƙonka aljannan nan da abin da zai kusantar da mu zuwa ga aljanna kamar yadda muke neman tsarinka daga wuta da abin da ka iya kusantar da mu wuta sai su ƙara cewa ya Allah muna roƙonka afuwa da rangwame da lafiya a addininmu da duniyanmu da kuma lahiranmu sai su ƙara cewa Allahumma inna nas'aluka ridaka ya Allah mu dinnan muna roƙonka yardanka Allah ka yarda da mu waridan nabi Allah muna roƙonka annabi ma ya yarda da mu waridal ashiya Allah muna roƙonka maluman mu su yarda da mu mu gama da su lami lafiya lau kar a zo sai tafiya ta yi tafiya a yi fada da malami wannan ya je ya bude zawiyan shi wannan ya je ya bude makarantar shi wannan a a Allah ka sa haka ka sa malaman mu su yadda da mu mu rabu da su lami lafiya lau ba ta hanyar fada ba waridal walidai Allah mu din nan da kaga muna wannan abun muna roƙonka ka sa iyayen mu su yadda da mu mu rabu da su su ma lami lafiya lau ya Allah ka sanya abin da kake so ya zama shi ne muke so Allah ka sanya zaɓinka ya zama zaɓin shi ne ya Allah ka sanya zaɓinka ya zama to shi ne zaɓinmu ya Allah kar ka sanya wata buƙatuwanmu zuwa hannun wani duk abin da muke buƙata ya Allah ka sa yana wurinka kawai ya rabbana ya ubangijinmu ya khaliqal awalimi ya mahalicin dukkanin duniyoyi da ka sani kul bainana wa baina kulli zalimin shiga tsakaninmu da kowane azzalimi shiga tsakaninmu da kowane azzalimi mun san shi ko ba mu san shi ba wajiz li kulli man ilaina ahsana ya Allah ka sakan yawa dukkanin wani wanda ya taba kyautata mana ka kalla ba ko da so ɗaya ne ka taɓa kyautata ma wannan wanda yake yin wazifan nan to har yanzu shi wannan kyautata man da ka taɓa yi so ɗaya yana nan yana maka addu'a ba ya Allah dukkanin wani mutum wanda ya taɓa kyautata mana ya taɓa kalla ba ya taɓa kyautata mana ko da so ɗaya ne Allah ka ci gaba da sakan ya masa shi Allah kai masa sakamako mafi alherin sakamako a gare mu sai su ƙara cewa ya Allah ka ɗauke mana dukkanin wani kunci da damuwa Allahumma rafa annal jahada wal ju'a Allah ka raba mu da yunwa wal uriya Allah ka raba mu da tsiraici a ce wai ba mu da kaya da za mu sa mu suturta kawunan Allah kaka jarabce mu da irin wannan rayuwa ka ce mene اللهم ارفع عنا الجهل والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا Allah ka yaye mana dukkanin wani bala'i wanda wani ba zai iya dauke mana ba daga nan sai a fara rabbana atina fid dunya hasana ya Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira wa ina azaban nar ka kiyaye mu daga azaban wuta rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana wannan kowa ya sani ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا لو هو يا سمعنا har zuwa lokacin da za su fara tsayin addu'a kashi na uku kenan yanzu Allahumma gfir li hayyina ya Allah ka gafarta wa dukkanin wani musulmi rayayye shine ma'anar Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina Allah ka gafarta ma dukkanin wani mutum musulmi da ya mutu mun san shi ko ba mu san shi ba in je sunan shi musulmi Allah ka gafarta masa wa hadirina Allah wa na wa kabirina Allah ka gafarta wa dukkanin wani babba a cikin mu wa sagirina Allah ka gafarta wa dukkanin wani mai karancin shekaru a cikin mu wanda yake yin kurakurai Allah ka gafarta wa maza ka gafarta wa mata Allah ka gafarta wa waɗanda yake ɗaya ne ka gafarta ma waɗanda suke bayi ne wa hurina wa abdina Allahumma wa hadirina da wanda yake nan tare da mu kaga da wanda yake nan tare da mu muke yin wannan wazifa wa ga'ibina da wanda ma baya nan musulmi ne sunan shi Allah ka gafarta masa waɗa'ina wa asina Allah ka gafarta ma wa'annan mutanen da suke yi maka biyayya kamar yadda muke roƙonka Allah ka gafarta ma wa'annan wanda ma suke saba maka Allah ka kama su ka yafe musu wannan shine part na uku har zuwa ƙarshe ne da za a ga an daga hannu an yi addu'a sai a ƙara karanta salatul fati gaba ɗaya saba za ka ce me yasa muka fassara wannan saboda abin da zai zo gaba a ce wani ya zo ya hana wayannan bayan Allah wannan zikirin da wannan addu'o'in akwai azzalimi irin wannan mutum yanzu kai ka ji ma'anonin abin da ake karantawa shi yasa shi dan dariƙa ko ka bashi abu bai ce maka yanzu ya godan ba to a cikin azkaransa fa yana yana maka addu'o'in ballantana kuma jiya mun fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kai mai bayarwa kar ka jira cewa sai an ce an gode amma kai da aka ba to kai kuma kai ta godiya ko ba haka muka faɗa ba karatun mu na jiya to yanzu wannan bawan Allah ko wayannan bayan Allah da suke taruwa su ta yi su ta yin addu'o'i duniya gaba ɗaya ba sai kawai wani yazo ya ce a rusa masallacin su a kore su a hana su zikirin amma kunna wuta a masallacin nasu gobara dan Allah akwai azzalimi irin wannan mutumin akwai to wannan shine abinda wasu malamai suke magana akai cewa to wannan ayan tana magana ne har zuwa tashin duniya idan aka kama wani da aikata irin wannan laifin ya hana wasu su ambaci Allah a masallaci ko dai mufradi dai dai dai dai mutum ya zauna ya ta jan tarmansa a zuwa ce fita dan bid'a haka shi to babu azalimi irin sa ka san akwai masallatan da in ga ka zauna kana ta jan tarbi kana ta jan tarbi kana ta jan tarbi sai a zo a fitar da kai sai a ce kai dan bid'a ne a mutane nawa ne a nan garin suka tsintsinka tarbin su suka yar ku tuno tarihi mana ai suna nan to ka kalla kuma yanzu ya rayuwa ta kaya da su shi ne abin da ake magana ai shi Allah ba a masa isgilanci a ƙasar Morocco da muka je karatu ban taɓa ganin bayan Allah irin waɗannan bayan Allah ba su carbi mala amina ya je carbin ka haka baka isa ka sake shi haka daga sama ba yaddira ƙasa ka san kamar za a fara sallah za a ga mutane ana sake carbi tas tas ko suka ce a baka isa ka wurgar da tarbi ba daga sama ya faɗo haka cewa malamin alaga fashin malam ya zaka ce haka yace ah menene wannan carbin yake signifying azkar alama ne min sha'air dinillah ko yace da sha'air ne abu ne wanda daga an gan shi an ga symbol of your religion ko yace to ai Allah ya ce a Qur'ani wa man yu'azzim sha'ir Allah fa innaha min taqwal qulub babu wanda zaka ga yana girmama wani abu wanda yake da alaka da addinin sa sai wanda yake jin tsoron Allah saboda haka suka ce su wai a wurgar da carbi daga tsaye suka ce bai halatta ba tunda yana daga cikin sha'air na addinin Allah in zaka yar sai ka tsugunna ka ajiye shi shikenan alhamdulillah wannan karantarwar addini ko ba karantar kai yanzu ga shi an karanto maka aya ba ko buta ne ba na masallaci ka ganta ka kyare ta ka kawar da ita aka ce zuciyanka babu imani tilla ba butan za ka kalla ba menene ke da alaka da butan amfaninta na masallaci ne saboda haka wannan sha'ir ne za ka kawar da ita ka gyara ta ka kintsa ta wannan shine karantarwar malamanmu duk wanda ya je Morocco zai zai kaga tunaninsa ma ya canza cewa duk wani abu wanda yake da alaka da addini ka girmama wannan abun ka mutunta shi ka darasta shi wayanda suke da alaka da addinin ka musulmai fahimtan ku ɗaya ko ba fahimtan ku ɗaya ba ka girmama su ka mutunta su ka kalla ko daga farfesa Ibrahim Ahmad Makari ya haɗu da wannan mutumin farfesa wake suna fantami Dr. Ali Fantami yanzu ya zama farfesa shi ma ya kaga yake mai har wani haka za ga yake masa ba dan fantani ya girma maka bane ba a wannan karantarwan cewa ko da fahimtar mu ba ɗaya da kai ba a girmama ka a mutunta ka a darasta ka sabanin wayan da yake ba su yan dariƙan ba za a ga malaman nasu ma Salamu alaikum wa rahmatullah. Ana ana yadda ka san wani ɗan ta irin ba malamin ka ba. Mun za ga ko da su ɗin ne malaman izalan ne za mu gaisa da su za ga muna girmama su muna mutunta su muna darajta su wanda gaskin malaman su ya taɓa faɗan wannan yana cewa yana daga cikin abin da muka rasa mu a izala shine ɗaliban ma ba sa girmama mu amma ku ɗan ɗariƙa kuna girmama su so me ake nuna maka cewa dukkanin wani abu wanda yake da alaka da addininka ka girmama shi ka mutunta shi wanda ma ba fahimtan ku ɗaya ba in ka haɗu da shi ka girmama shi ka mutunta shi a baya an yi kurakurai a rika cewa dan izala mugun bawa aka ta wannan jahiliya period ne a gane wannan ko wannan irin karantar wanda din nan ne wanda mutane kowa ana cikin abin da aka yi wa juna ba daɗi ɗin nan an gane wannan ko wannan abin da aka yi na da wanda babu daɗi ɗin nan shine har ya kai ga ana yin ama ana ma juna wannan abu amma yanzu eh saboda ya ce maka kai mushriki ya ce kar a ciyan kanka wanda ya aure yarinyan ka ya ce ya sake ta ai duk ya faru duk wanda ya aure yadda rika aka ce a sake ta duka duk ya faru kar a ciyan kanka kar a bi ka sallah kar ai kaza kar ai kaza duka wanda ba addinin musulunci bane yake to amma yanzu ilimi alhamdulillah ilimi na ƙara watsuwa ilimi na ƙara yaduwa a cikin al'umma duk wayannan abubuwa za ka ga dan dariƙa ya fi dan izala sallah dan izala ya fi dan dariƙa sallah ko shekaran jiya na ga wani bawan Allah dan izala ne tare da shi muka yi sallah a'a ko ma dai na ina ne mu ba ruwan mu dan Kaduna ko dan Jos ba ruwan mu dukkaninsu ‘yan nan garin ‘yan izalan Kaduna da ‘yan izalan Jos ba wanda ba ma mutunci da shi. Wasunku shaidu ne a nan, ko dukkaninsu ba wanda ba ma mutunci. Za mu gaisa za a abin nan za mu haɗu a wurin tarurruka wani zama ma za su yi lacca ni ma na yi lacca a wurin taro ɗaya. A mutunta juna a girmama juna kaza kaza shi kenan. su a hankali a hankali wayannan abubuwan duka duk zaka ga an zo an kawar da su insha Allah insha Allah insha Allah kila yanzu kaga an fara aura mana yan dariƙa yara na ji an ce ma sun aura ma an sun aura maka da daya Allah ya taimaki mana Allah ya taimaki mana to a hankali a hankali an gane wannan ko mu je mu ci gaba da karatu wannan zafin kishin nan da hamasan nan don Allah aita karatu za ga yana yin kasa yana yin kasa yana yin kasa da yadda Allah subhanahu wa ta'ala eh shi ai magana da nake yi kenan yan uwa ba su gane ba malam Aminu Alƙasim aka ba auren ba yaron malam Aminu Alƙasim aka ba to in aka ba yaron shi wa aka ba an ba malam saboda haka abubuwa sun fara yin kasa wanda inda ne za a ce bar na gaya muku wana wanda nake bi ya nemi aure gidan wani ɗan izala aka ce ba za a bashi ba a rasa wanda ma zai nemi auren yarinyar sai yaron babban limamin kaduna Allah ya kashe ya raya ba za a bada auren nan ba dalilin da yasa ma suka ɗauke yarinyar daga kaduna kenan aka mai da ita ƙauyensu dan kar a ba wa suna tunanin tarihi yanzu za mu manta wa'annan tarihoyin ne haba da Allah Allah ya fi mana to sai a wannan ayan wasu malamai suka ce ana nufin ambatan Allah ne duk wanda ya hana mutane su yi zikiri a masallaci to aka ce wayannan bayan Allah babu azzalimai irin su da wannan karatun zai bayyana mana cewa a baya an yi kuskure haka ne ko ba haka bane wasu sun yi amfani da daman su da mulki da Allah ya ba su sun sa an kukkulla wasu masallaci na yan dariƙa wasu sun yi amfani da daman da Allah ya ba su na kuɗi da mulki ko sun sa an kwace masallatan 'yan ɗariƙa an baiwa wasu 'yan izara ko a nan garin wani layi can haka wanda ka wuce gidan za ga akwai ƙofa akwai masallaci a wurin an gaya min tarihi cewa masallacin 'yan ɗariƙa ne aka kwace haka bayan izara saboda wayanda suke da ƙarfi da faɗa aji lokacin su ake kalli su kuma yan dariƙa suka ce ba komai mu mu canza kuna ba da su nan da yawa ni wancan aka gaya mun gaskiya so duka wayannan abubuwan ina da yakini a yanzu dai kam haka ba zai faru ba tunda akwai kyakkyawan fahimta in in nassi kake takama da shi to akwai nassi in ayoyi ne da hadisai akwai ayoyin in ma shaidancin ne ba akwai wanda za a sa su yi maganinka eh ban ce mu muna da shaidanu ba a kiyaye Allah ya yafe mana wasa fi kharabiha ko ko ya tafi akan rusa wannan masallacin wasu malamai suka ce musamman shi imamu sha'arawi yake cewa ka kalla wannan ayayin da Allah subhanahu wata'ala ya kawo ta Allah subhanahu wata'ala ya nuna abin da Yahudawa suke yi na kokarin hana musulmai su rika yin ambatan Allah a cikin masallatansu musamman a gari na Madina wasu malamai suka ce a'a wannan ayan ba tana magana akan Yahudawan bane kadai tana magana ne akan dukkanin musulman duniya gabaki daya har shi Imam Sha'rawi Allah ya saka masa dalili yake cewa innani uhadhiru kullu mu'min ni dinnan a matsayina na malami na addinin musulunci in ji Imam Sha'rawi ba ni ba yace ni Imam Sha'rawi ina jan hankalin kowane mutum musulmi an yi tahadala da kirya ji kunya kirya ji kunya au ya du'afa ko ko yayi rauni amama ulaika alladhina yuhawaluna am yamna'u dhikrallah fi masajidi akan ko a gaban kowane mutum wanda yace zai hana ayi zikiri a masallacin Allah yace karka yi rauni karka tsorata karka ji kunya ya ka wannan mutumin daga nan har gaban jami'an tsaro ku ce idan an je gaban jami'an tsaro sai ku faɗa masallaci ne na Allah kuma za a ambaci sunan Allah ne a ciki wannan azzalimin kamar yadda Allah ya faɗa a Qur'ani shine zai hana saboda ka jami'an tsaro sai su nemo malamai sai su ji menene hukuncin mutumin da in ya gina masallaci masallacin yana nan a nashi ko ko ya tashi a nashi daga nan su kuma malamai sai su gaya ma jami'an tsaro duk wanda ya gina masallaci to masallaci ya tashi daga nashi ya koma na Allah sai a nemi masu raya masallaci su gaba da raya masallaci imamu qurtubi yake cewa a cikin wannan ayan za a tsinci abubuwa ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai har guda bakwai ƴan uwa su je su duba za mu ɗauki wasu daga cikin su haka suka ce na biyu imamu ya kawo na farko ya kawo na biyu na biyu ne nake so mai magana a kai yake cewa a wannan ayan ta sauka ne akan mushrikai wanda suke hana musulmai su yi ibadansu har ma in zaka iya tunawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya zo yana yin sallah a ɗakin Ka'aba aka ɗauko tumbi na raƙumi wanda aka yanka kwana uku da suka wuce aka kaga abin ya fara wari kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa goshin shi a kasa aka samu wani dan ta'adda ya zo ya zazzaga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abu wai dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daina yin sallah har Allah subhanahu wataala ya ce a ara'aita alladhi yanha baka ganin mutumin nan da yake hana mutane su yi sallah ara'aita alladhi yanha baka ganin wannan wanda yake hana mutane abdan idza salla bawa idan yazo zai yi sallah ara'aita in kana alal huda menene damuwan shi idan wannan bawan Allah da ke sallah yana kan shari'a aw amara bi taqwa ko ko yayi umarni da a ji tsoron Allah har zuwa inda Allah subhanahu wataala ya ce kalla la tuti'u kada kai musu biyayya wasjud wabtarib kai sujjada ka ƙara matsowa kusa da Allah ma'ana karka musu biyayya ci gaba da ibada ka kawai kenan ishara kan cewa shi Allah subhanahu wata'ala idan za a je wurin sa ba tsani ake hawa ba a je sama ba jirgin sama za ka hau ba shu ya je da kai sama ka ce ka je wurin Allah aka ce me Allah ya faɗa ya ce wasjud wabtar kai sujjada ka sa goshinka a ƙasa idan ka sa goshinka a ƙasa to nan ne ka zo ga ka ga Allah duk wani damuwanka sai ka gaya wa Allah Allah ya ce ina ji ni kuma zan share maka hawayenka an lura da wannan to aka ce to wannan ayan ta sauka ne akan waɗannan mushrikan da suke hana musulmai sallah wasu malamai suka ce a'a almuradu abinda ake nufi da wannan man mana min kulli ko man kana masjid ila yawmil qiyama shine duk wani masallaci wanda wani yayi yunkurin zai hana mutane su yi sallah a cikinsa ko su ambaci Allah subhanahu wataala a ciki malam imam sharawi a imam qurtubi yake cewa wa huwa sahih yace wannan ni a fahimta na ta fi zama daidai a ce wai ayan nan ta sauka akan wayancan kawai banda wai sauran mutane za su zo daga ba yace a ayan za ta ci gaba da aiki ne har zuwa ƙarshen duniya duk mutumin da ya hana wasu bayan Allah su yi sallah a masallaci ko ya hana su yi zikiri a masallaci to ayan nan ta hada da shi imam qurtubi yace takhribul masajid awsa'a fi kharabiha ko awsa'a fi kharabiha ko ko ya tafi dan ya rusa masallacin kaga a wancan magana na wayancin malaman suka ce ana magana akan buktarsar ne ko to su kuma wayannan malaman suka ce a ai fi kharabiha wasa fi kharabiha ya tafi yana kokarin ya rusa masallaci suka ce to rusa masallaci yana iya zuwa da ma'ana guda biyu hakika da majazi a hakikansa shine a rusa masallacin ido na ganin ido gini a ga an yi destructing ɗinsa an rusa sa masallacin an yi rugurugu da shi aka ce to yana ɗaukan wannan ma'anar kamar dai abinda buktausar ya yi da gudunmawan wasu daga cikin kiristawa na wannan zamanin da suka ga yahudawa suna zuwa baitul mikdis suna yin ibada sai suka ce su ba su yarda da wannan ibadan da yahudawa suke yi a wannan baitul mikdis din ba saboda haka a rusa shi shi ne suka odarin din shi wannan buktar sarɗin ya je ya rusa wannan masallaci na baitul mikdis suka ce abu na biyu kuma yana ɗaukan majazi majazi din shine ba a rusa masallacin haka ba an kai shi ƙasa amma an hana mutane su samu natsuwan yin ibada a ciki kamar yadda aka ce suna wurga kasanta a cikin masallacin ko ba haka ba sai su wurga bayan gida a masallacin ko a yi kaza ko wani abu makamancin haka Allah subhanahu wata'ala ya fi mana aka ce to yana daukan haka ko ko a sa masallacin ya zama to mu'assal ta'dil shine ga masallacin amma an hana mutane shiga ga masallaci amma an hana mutane shiga duk wanda ya shiga to sai dai gawansa ka san akwai irin wuraren da ake samun wannan damuwa a ce an yi rigima kan masallaci ana fada a kan masallaci duk wanda ya shiga wayancin yan bangaren su sare shi yan wayancin yan bangaren su ma suka shiga wancan su ma su sare ai ta irin wannan rigiman har ya kawo jami'an tsaro su shiga ciki shi to duk wanda aka kama ma a wurin masallacin ya shiga uku irin wannan to haka ce shi ma yana daukan haka imam qurtubi ya ce abu na hudu baya halatta a hana mace zuwa masallaci idan bukatuwan zuwanta masallacin ya taso domin an ce wa manazzaru mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmu wa sa'ati faraji kamar misali lokacin sallar idi ba ana barin mata su je masallaci ba to aka ce kai kakka hana matanka zuwa matukar kalla abin da shari'a ta ce matukar za a aminta daga fitina idan za a aminta da fitina shi kenan sosai ta ce idan ba za a aminta da fitina ba to aka ce ba sai ta je ta zauna a gidanta ibadanta a masa a gida ya fi ibadanta a masallaci ma'ana fitinan shi ne za ta je masallaci wasu su kama ta su mata fyaɗe shari'a za ta yi da wannan to kaga akwai fitina ma ko zuwanta masallacin ya iya haifar da husuma akwai matan da suke da irin wannan abin ga sanan kyakkyawa san kowa kin wanda ya rasa malam umar yana ciki malam sharafuddin yana ciki ga ta kuma ta zo masallacin ta ciyo kwalliyar nan ta yi wannan ture ka gatsiyan nan malam la ilaha illallah ka san wasu ko hijabin ba sa sawa ranar sallan ba ko ba ka bane mu ga mutum na gaskiya za a na gyale ne kawai an ɗanyen ya fashe an yi haka kawai shi kenan malam umar yana waye gawa ya ga sharafu dinin cewa kai ne za ka yi takara da ni to shi kenan kaga idan wannan ya ga ya tsaya da wannan yarinyan wancan sai ya fara faɗa haushi in ba Allah ya takaita ba sai ka ga rigima ya faru to sai aka ce idan irin wayannan matan za su je masallaci su haifar da fitina aka ce kar su je masallacin an gane wannan har ma hadisin na na Aisha ko take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace mata su je masallaci da yana raye ya ga abin da mata suke yi da ya hana su zuwa masallacin mace ne za ta je masallaci sai ta fiffesa turare ta ci wani uban kwalliya tana jan hankalin maza aka ce shari'a ba zai yi da wannan ba shari'a ba zai yi da wannan an gane wannan Allah ya fi mana abu na gaba imamu imamu kurnabi yake cewa baya halatta a siyar da masallaci gidanka akwai masallaci yanzu zaka siyar da gidan aka ce to masallacin ba a siyar ba ba a siyar ba za a yadda ba sannan a ba za a yadda ba ga masallaci a nan wannan gidan wannan shi tazaran gida dai ɗaya tsakani a ce an ƙara buɗe wani masallaci shari'a musulunci ce ba za a yadda ba me yasa ba za a yadda ba domin wannan masallaci na biyu da za a buɗe zai ƙara raba kan al'umma musulmai ne masani ban kun gane magana gida ɗaya ne tsakanin wannan masallacin da wannan masallacin gida na farko masallaci na farko shine A gida na biyu shine B ba masallaci gida na uku C sai su ma suke sun yi masallaci shari'a musulunci ce ba za a yadda ba me yasa domin zai zama to masallaci na raba kan al'umma ba tare da la'akari da su waye suka fara masallacin ba mutane ne na biyu ba za a yi da su yi wannan masallacin ba domin zai zama to raba kan al'umma ne an gane wannan shi abinda Allah subhanahu wata'ala yake nema shine kan al'umma ya zamanto a haɗe imamu qurtubi yake faɗa karkashin wannan ayan in ka koma gida ka ƙara dubawa cewa karkashin wannan ayan ne shari'a musulunci ta ce ba za a yadda ba za a yadda a yi masallacin juma'a fiye da guda ɗaya ba a cikin gari karkashin wannan ayan imamu kurtsabi ya faɗa wannan magana cewa addinin musulunci ba zai yadda ba a yi masallacin juma'a fiye da guda ɗaya a cikin gari ba sai dai in yawan al'umman ya kai a buƙaci wani masallacin shine za a ƙara yin wani masallacin juma'a to kaga irin abin da ake yi yanzu Allah dai ya mana ko mu yanzu in ka je Kaduna sai ga tsakanin wannan masallacin juma'a da wancan masallacin juma'a bai wuce layi hudu ba sai a ce za a yi wani masallacin juma'a idan aka ce ba a yadda ba sai su fillo muku ta sama akwai inda aka ce ba a yadda a yi masallacin juma'a ba lokacin mahaifinmu na da rai har ya sa na yi bincike ɗin saboda idansa ya yi rauni lokacin ya sa na yi bincike na kawo hadisai da suka yi magana a kan ba za a yadda da irin waɗannan abubuwan da aka je aka kai ma hakimi ya gabatar cewa to bet akan abin da shari'a ta ce ba za a gina wannan masallacin a wannan layin saboda tazaran bai kai ba bai kai ba sai suka yi ta sama kawai aka kai ma shugaban kasa cewa al'umma kaza suna son su samar da nasu masallacin juma'a amma hausawa sun ce ba za a yi daga can fara shugaban kasa aka bugo waya zuwa fada mai martaba sarkin zazzau aka ce kun kuna son ku shi kuma ya bugo waya hakimi ka ka ne yanka kai ba kafin ka taimai ne sai ka ga maganan an wuce ta me muke kokarin faɗa a nan wurin kada bangaranci kada kabilanci ya ɗauke mu mu rika kakkarya ka'idoji na addinin an gane wannan Allah ya fi mana abu na biyar imam kurtabi yake cewa kowane wuri da ka gani a duniya ya halatta za a iya yin sallah a cikinsa matukar babu najasa a ciki matukar babu najasa a wannan wurin to za a iya yin sallah a wannan wurin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisin da muka karanta da su waju ila liyal ardu masjidan masjidin wa dawuran an sanya mini kasa ya zamanto masallaci da kuma abin tsarki a gare mu yan uwa lokaci ya riga ya riske mu abin da nake ganin zamu iya dauka a karatun mu na yau kenan abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana idan akwai tambaya daya biyu sai mu ansa in babu sai mu to malam ya ce yau ba tambaya Allah muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda muka faɗa daidai Allah ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wataala ya ƙara zaunan mana da shi lafiya jihar mu ta Kaduna da kasan mu tarayya Allah ya ƙara zaunan mana da su lafiya abubuwan da ke faruwa na rashin jin daɗi Allah subhanahu wataala ya ɗauke dan alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magabatan mu gaba ɗaya da suka gabata Allah ya jaddada rahama a gare su wanda suka saura da mu da su Allah ya sa mu gama da duniya lafiya asalin masu gidan da suka kafa wannan masallaci da kuma aka wannan tafsiri Allah subhanahu wataala ya saka ya musu dariyeri zur'o'in su da namu zur'o'in Allah subhanahu wataala ya ƙara sanya musu albarka dan alfarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu hidima da mu su Alhaji Bai su Alhaji Jamilu su Alhaji Siraju da liman da alhaji aminu da malam aminu alkasim dukkaninsu dai Allah subhanahu wataala ya saka ya musu da alheri akwai sauran al'umma na gari wanda ba dare ba rana suna ta mana hidima har kunya ma nake ji wani zuban ne dukkaninsu dai Allah subhanahu wataala ya saka ya musu da alheri Allah ya ƙara wa dukiyanku albarka dan alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan kasuwa ma'aikata yan kwangila almajirai manoma yan citta yan acaba yan gwangwan jami'an tsaro kai kowa ya cikin sana'a ta kirki Allah subhanahu wataala ya kara masa albarka Allah ya kara buɗi dan alfarman san Allah sallallahu alaihi wasallama ƴan uwan mu filani da suke baro rigage da nisa su ta wannan ba ruwa ba rana haka Allah subhanahu wataala ya saka ya musu dariyeri Allah ya ƙara kiyaye mana su yadda suke tahowa lafiya Allah ya ƙara maishe mana da su lafiya dukiyoyin su Allah ya ƙara tsarewa don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama marasa lafiyar mu gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a jikunan Allah ya ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah ya kare mu da lafiya da abin da lafiya za ta ci don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai yan uwa ne sun ce a cigaba da musu addu'a suna neman aure to Allah ka san bukatun su Allah ka biya musu Allah ka biya abinda za a yi hidiman auren Allah ka yassari Allah ka tashi ba su mata ka ba su mata na gari su ma wanda suke neman mijin aure Allah ka ba su mazaje na gari dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma bi rahmatika alwasi'at ummana wa qina sharra ma ahammana wa ghammana wa ala al-iman al-kamil wal kitab wa sunnah tawaffana wa anta radin anna ya karim wa qil Allahumma lana wa liwalidina wa limashayikhina wa la yamut al-muslimin al-ahya'i minhum al-amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين والحسن منكم مولانا آه.